من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان فيا أحباب رسول الله فيا أيها الوجوه النجرة الطيبة أحييكم خير تهية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تهية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما مسلمي gashi Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da ganin damarsa da horewarsa da yarjewarsa ya yi ikon nasa ya ga dama ya hore ya yarje mana zuwa daidai wannan lokaci da muka saba zama don karatun alkur'ani mai girma da fassara shi bisa hanyar magabata gwargwadon yadda ya sauƙaƙa ɗan uwana ina fatan ba manta ba jiya wato bisa yarda Allah da dakarwarsa mun karanta suratul ikhlas wato yau cikin yardar Allah suratul falaq za mu karanta haka ne ko wato suratul falaq menene dalilin saukarta wato surar tsabowa ko fasowa ko bullowa in ka ce alfalak shine tsabowa ko fasowa ko cirowa ko bullowa wato mala yace da ita da surar da ke gaba da ita suratul nas dalilan saukarsu qissatu sihr alladhi min al-aas min al-yahudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam qissatu nan da matsahi ko ba yahudan nan wanda yake su labid ibn al-asam yayi wa manzon Allah wanda tsira da mutum Allah suka tabbata gare shi kama da a fi sahihai kama da cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito an aisha ta daga aisha uwar mu'minai innahu sarahu fi juffi shi wannan ba yahudi yayi wa manzon Allah tsahi yaje ya abin nan a cikin ya jefa shi a cikin wato abin nan mahaifa busasshiya wato ko kuma abin nan in an ce jif wato fure wato furen abin abin nan bushiya fure an yi bushiya ya kan yi wani ɗanyen kwane ko to shi irin ya haɗa abin tsamin shi ne jif shi ne ishir tsalai fihi manashi tsirasai sai ya samu irin datti datti da ƙura-ƙura ta matakin kan manzon Allah da yake yi da ɗan ragowar gashi wa sunan mishdihi da hakoran matajin manzon Allah wa wuturin maqudu fihi ida ashara uquda sannan da wata tsirkiya da yazo ya kulla kauri dai dai har 11 a bil ibri da igiya da allura fa fa unzilat alaihi al-ma'udatan wa ma'udatan aka saukar da waɗannan surori guda biyu fa ja'ala kullama qara ayatan in halat uquda duk lokacin da manzon Allah ya karanta aya daya sai dauri daya kwarce dauri nawa ne goma sha ɗaya da kula uzu bi rabbil falaq da kula uzu bi rabbin nas sunan har ayoyi suna wannan duk lokacin da manzo Allah ya karanta aya ɗaya sai dauri ɗaya kun ya kwance wa wajada fi nafsi khifa lokacin da manzo Allah ya gama karantawa sai ya samu sauki a karanta hatta in hallat uqad al uqad al akhira har wannan kulli na karshe warware fa qama ka an shaqi min qalin ko ka anna ma nushqa min qalin ka ce an sake shi daga wani sabai bai da ka masa وجعل جبريل يرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول في ملائكة جبريل نعم الله أدوار توفي سنة بسم الله أرقيك لسونا الله نكي مكة توفي من كل شيء يؤذيك دعوك من أمن ذي تتدك ومن شر حاسد وعين لذا شر ما سدي دم يئدو واتو مكدم بك والله شيك الله باك لا فيها أمن ذا الله واتو واتو حديث بخاري لمسلم سكرويته bayan an matsa shi abin da ya faru kenan wannan shine dalilin saukar wato waɗannan surori guda biyu dalilin saukar kawai darasi ne mai zaman kansa da ma dai ɗalibai suna ganewa ila wasu wanda kila bincikensu ya taƙaita akan littattafan mu'tazilawa da mu'tazilanci wato suna ganin cewa ba a yin tsabi ko an yi tsabi bai kamawa kuna sauraro waɗanda bincikensu ya taƙaita akan littattafan mu'tazilawa da kuma mu'tazilancin suna ganin tsafi zai kama wai in ka da tsafi ya kama kai ma ka yarda da tsafi ba gaskiya bane ga manzon Allah wannan kisar ingantacciya ce Bukhari da Muslim suka yi tawakin fitar da ita a duniyar musulunci banda alqur'ani da hadisi ba kawai banda littafin Allah alqur'ani wani abu ne kuma yafi inganci da aminci za mu yarda da shi sahih al-bukhari sai mu to duk wannan bayanin ya fito shi kenan ya zama me dan malaman duniya masu tsantseni da tsoron Allah masu tsananin biyayya ga Allah waɗanda suke son manzon Allah da waɗanda suka karanta alqur'ani akwai wanda ya karanta shi alqur'ani na ɗan shekara biyar akwai wanda ya haddace hadisan manzon Allah gaba ɗaya ta kaf na farko da na ƙarshe na ɗan shekara goma sha biyu amma dukkan su gaba ɗaya sun fi kan wannan hadisan sun ce suna da inganci kenan magana gaskiya ce ko ba gaskiya ba saboda haka an yi wa manzon Allah tsafi amma bai kama shi ba kamun da ya masa sama sama ne sai dan ciwon kai sai kaman yana mafarki alhalin ba mafarki yake ba sai ya kwanta kaman yayi bacci alhalin bai bacci ba wannan kullum abin da ya samu manzon Allah kenan amma abin da ya shafi wahayi alqur'ani da hadisi da abin da ya shafi aqida da abin da ya shafi hankalin manzon Allah da abin da ya shafi rayuwarsa tsafi mai makomai ba suna fata an fahimci wannan saboda haka anan mun samu akan sababin zuwan na waɗannan surori ma mun samu darasi mai zaman kansa ina fata an gane to menene munasabar ita wannan sura da surorin da suka wuce kafin ita musamman suratul ikhlas lamma abana Allah ta'ala amra al-uluhiyya fi suratul ikhlas wannan karatun da muka jira nayi wasici a kansa na ce duk wanda yake mai son gaskiya mai son sunna mai son alqur'ani mai son manzon da ya zo da alqur'ani mai son shari'ar musulunci aƙalla ba a kasar ba ya ji karatun da aka yi suratul ikhlas je so goma amma ni da kai na zan fara masu kashe sun je na yi bukin na ce motoci na duka kowace a jefa mata kasar guda ɗaya a sa a cikin rediyon da na shiga a buɗe saboda abin da yake ciki ko kai ka karanta suratul ikhlas sai ka ƙara imani saboda haka jiya har hukuncin Allah haka ya so sai ya zama ba a samu zuwa ba saboda ruwa da ya tsinke kamar da bakin ƙaura ƙwarya kuma ba a daina ruwan ba sai da aka tashi karatu ina fata an gane ku to saboda haka babu so amma dai tunda Allah ya hore mana wata ni'ima babba ana karatun ana nada kuma an nada kuma an kwafa kuma sannan an rubuta to sai abin da ya fi dace sai yaya kenan maza wato munasabar wannan sura wato da surar suratul ikhlas ita suratul ikhlas ta karaita ubangiji daga abin da bai dace da shi ba ta tantance shi a matsayin zatinsa shi kadai yake wannan sura kuma da surar da ke bayanta suratul nas so kuma ana neman tsari ne daga wajen ubangiji daga sharrin talikan duniya gabaki daya na sama da na ƙasa mai motsi da mara motsi mai gani da wanda baya gani mai tafiya da wanda baya tafiya da mai ji da wanda baya ji wa maratu makhluqatihi allazina yasudduna an tauhidillah da kuma bangarori ko hawa hawa na halittar ubangiji wanda suna suka iya tushe mutum daga wato tauhidi kada ka ubangiji da yadda shi kal mushrikina kaman mushrikai wasa'ir shayatin al-ins wal jin da sauran shaytanun aljannu da mutane wa qad tada'a fi hadhihi sura bil isti'aza min sharri al makhluqat ya fara a wannan sura daga sharrin wato abubuwan halitta wa zulmatul layli da duhun dare wa saharatu da matsafa wal hussad da mahassada ثم ذكر في سورة الناس الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن سورة الناس كما يتي أني متألي دغ شر شيطان واتون شيطان الجن دغ شر شيطان نمتاني لما سميت السورة هكذا آه نكون لذا سميت السورة الثلاث الإخلاص وما بعدها فلنا سورة بدا أكو ده سورة الإخلاص سورة قل هو الله da kula uzu bi rabbil falaq da kula uzu bi rabbin nas dukkan su su ukun sai ana kiran su suratul ikhlas ko suwaral ikhlas ina fata an gane ko suna hadisi bil ma'awudatan wa qaddamat al falaq an an nas li munasabatul wazn wa to dai kula uzu yake bi rabbil falaq kula uzu bi rabbil min sharri wa min sharri wa min sharrin wa min sharri daga waya kuma ce kula a wasu rabbin nas yana fatan ku gane ku kula a wasu birabbin nas saboda haka wannan wato ya nuna akwai munasaba tsakani wato in ji malam li munasabatul wazn fil lafz li fawasil al ikhlas saboda ya dace da tsarin karshen karin wato ayoyin da yadda ayoyin suke yankewa wato karshen su dan ya dace da tsari irin na alqur'ani wanda zaka ji ba zaka kosa ba yadda zaka saurara ba zaka gaji ba in ka karanta ya ƙara zaki a bakinka ya ƙara zaki a kunnen mai jinka ka ƙara imani lokacin da ka karanta shi idan ka bari ka yi bakin ciki wa kitabullahi fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wa huwa al-faslu laysa bil hazli man tarakahu min jabbar qasamahu Allah wa man istazal hudahi ghairihi adallahu Allah wa huwa kitabullahi al-matin huwa siratullahi al-mustaqim wa hablullahi al-matin ولا تنقضي أجائبه ولا تشبع منه العلماء لا تنقضي أجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد وهو الكتاب الذي لم تنتهي الجن إن سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا من قال به صدقة ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم ومن عمل به هجر ومن عمل به ujir za a ba shi lada littafin Allah kenan saboda haka irin wannan tsari na alqur'ani da zakin sa da tsandanarsa ana ƙara kullun yana zaki amma a zukatan mu'mini dan Allah shi da kansa yace wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukarwa daga wannan alqur'ani abin da yake waraka ne kuma sannan rahama ne ga mu'mini sai dai wala yazidu zalimina azalimai sun ana karanta qur'ani kunci suke ji ana karanta qur'ani kana fara jin zafi gyara imanin ka koma ga Allah maza ka koma ga Allah imani ya fara tafiya ina ba san gane amma ana karanta alqur'ani ko baka san fasara ba kana in to akwai alamar imani ina fata an gane ko alhamdulillah Allah ya mana dace to wannan sura suratul falaq suratul falaq bari mu ji menene farkon ta malan na'am نعم دعوة بسم الله الرحمن الرحيم لسنا الله من رحمة من جنسي suratul falaqi sura ta ketowa ko tsagowa ko hudowa ko bullowa dan alfalaq ya kunshi wannan ina fata an gane ko matiya aw madaniya a makka ta sauka ko a madina wa hiya khamsu ayatin ayoyi guda biyar ne a makiyatuha aw madaniyatuha ko makiyata ko madaniyata ɗayan biyun duka hadhihi sura suratul nasi makiyya wato suratul eh wa suratul nasi da wannan sura da suratul nasi a maka suka zoka in juwa in ji al-hasan wa aqa wa ikrima wa jabir ibn abdullah wa huwa ra'ayi al-aktharina wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai na al-qur'ani wa madaniya wasu kace ta a madina ta zoka wa hiya riwayatun an ibn abbas wannan riwayatu daga abdullah dan abbas wa qatada wa jama'a wa huwa sahih wannan ita ce magana mafi inganci an kira ta suratul falaki لافتتاحها بقول قل اعوذ برب الفلق الفلق شين الشق كيتو وقو تاغوا وفصل الشيء عن بعضه da tsinko wani abu ko raba shi daga wurinsa wa ya shaba kullum man falaka min hadd ya hada duk abin da ya tsago na kwaya ne wa nawa ko abin nan abin nan ko kwallo wa banatu wa nabatun an al-ard ko kuma wasu tsirrai da suke fitowa daga ƙasa duka Allah ya rantsi da su gabaki daya ko kuma Allah ya ambace su a wannan gurin wa quyun ma'in fi al jibali da ruwa da ke kokkubowa daga dutse shi ma falak ne wa madarin an sahabi da ruwan da yake fitowa daga jiragizai sama shi ma falak ne wa waladun an arhami da da da yake fitowa daga uwa ko daga cikin mahaifiyarsa daga cikin kuma a cikin mahaifiyar aya ko wani abu da yake uwa ko menene ake wani abu da yake yaro mahaifa to fitowa daga cikin mahaifa shi ma shi ma falak ne hudowa ne kullowa ne abu nawa muka samu a falak fitowar tsiro ko kwaya ko ruwa ya kokowa daga dutse ko ruwa ya fito da- daga girgije ko ɗa ya fito daga mahaifa duka waɗannan ana kiransu falak ina fata an gane wannan malam ya ce kamar yadda ya kawo a cikin wata ayatan inna Allah faliqul habbi wan nawa lalle Allah shine wanda yake fito da kwaya wato wan nawa da wato kwallo faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al mayyiti wa mukhrijul mayyiti min al hayy shine wanda yake fitar da matacce daga rayayye mai fitar da raye daga matacce wa mukhrijul mayyiti ko mai fitar da matacce daga raye faliqul isbahi ai mahalittin mai tsago mai keto mai ciro mai fito mai tsago mai tsinkowa faliqul isbahi ai ma'ana khaliqul isbahi mahalicin asuba lokacin da rana ke fitowa waja'ala al-laila sakanan ko waja'ilul layli mahalicin dare har yanzu sakanan wanda yake abin nutsuwa ne an ina fata an gane bi ma'ana khaliq malan yace wannan sura babbar sura ce ta kunshi ta kunshi darasa masu yawan gaske تضمنت سورة الاستعاذة من شر المخلوقات سورة تاقوي شيني من قري daga dukkan wani abin halitta wa bi khasatan zulmatul layl musamman duhun dare a nemi tsari da shi wa sawahir wan namami da matsafa mata wanda sai aka ce as-sawahir matsafa jam'u sahira jam'u mata in ake sahir a matsafiya kun dai gane da ake jami'a na mata ko in kace hazihi katiba wannan sakatariya ce wa hadhihi kaman katiba wannan ma sakatariya ce wa hadhihi kaman katiba kunna thalatha kawatib kunna thalatha kawatib an gane hadhihi shariba wa hadhihi shariba wa hadhihi kadhalika shariba wa hunna thalatha shawarib yana fata an gane eh haka yake a larabci duk inda kaji kawatib jam'i ne na mu'annasu salih yana eh كواكب جمع جمع جمع كوكبة جمع ماذا كوكبة كواكب yana fata an gane ku yana abin da yake kenan malam yace wato wannan sura da suratul ikhlas suratul ikhlas dan kakkaba ubangiji da abin da bai dace da shi ba su ko waɗannan surorin da neman tsari wato daga matsafa mata da annamamina wato masu yin izgili ko yan gulma wal hasada jam'u hasid da masu hasada wani darasin ya bulugu wata alimu nafi wato darasi ne balin wato darasi ne da ya kai ƙarshe wata alimun nafi karantarwa ta yi amfani azimun lihimatin nasu wannan babban darasi ne don kare mutane babu himmin babu bi sawo amradun nufus saboda ciwukan rai wa himatin min sharri zawatu sumum da kare su daga sharrin ma'abota wato dahi a baki ko a kallo ko a yanayi akwai wanda in ya kalle ka kawai da kallo na sha'awa sai wani bala'i ya shafe ka dole ne mutsari da safa ka ne mutsari da yamma ka ne mutsari an kawar ka cikin dare ka ne mutsari akwai wanda ya ba wani mugun ne a zuciyarsa amma da ya kalle ka sai wani abu ya shafe ka musamman in kana da wani abin da ake jin haushin ka kuma a karin maganar laraba kun saba jin ta kullu zinin atin masudin alai duk wani mai wata ni'ima ana yi masa hasada ni'imar nan ta lafiya ce ta ƙarfi ce ta gani ce ta kunne ce ta kafa ko ko jiki ko ta samun abinci ko kuma ta duka gabaki daya ina fata an gane to daga wannan wannan abin da yake tare da kai na nima ka nemi tsari wanda ba shi da shi kada ya cinye naka dan wani ba waki yake yi ba sha'awa zai kawai sai naka ya gudu sai za ta wallahi lafiya sa karai ne karan jiya amma ya kun ga yadda yake sharri wani ba ba abin nan baki ne ko da na halitta ce a jikinsa shi ma bai tsani ba amma akwai waɗanda ake kira mayu su ma wasu ba san su mayun ba ne ina fatan ka gane ko halitta ce a jiki da ya sha'awar abin sai abin ya zo saboda haka wannan sai da neman tsari wa min sharrin layli idza azlama da neman tsarin dare yayin da ya duhu lima fihi min makhawaf wa faja'a saboda abin da yake cikin dare na wato na abubuwan ban tsoro da mufaja'a wa bi khasatan fil barari wal qubi wato a cikin dokar daji da koguna wannan sura ko waɗannan surori guda biyu suna da daraja da girma kamar da muka karanta falalar ayatul ikhlas ko suratul ikhlas jiya su ma waɗannan suna da falaloli masu yawan gaske daga cikin falalar su rawa muslim fi sahihi wa ahmad wa tirmidhi wa an-nasa'i an uqbat ibn amir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi yake alam tara ko alam tara ayatul unzilat hadhihi al-layla lam yura mithlahunna qat ba ga wasu ayoyi da aka sauka a cikin daren nan ba ba taba ganin irin su ba tun da ake wato kaman wannan sahabi da manzon Allah ke gaya masa wannan yace eh bara ba mu labari yace qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas ba taba saukar da irin su ba وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال يا من أمرني أن أقرأ بالمعوذ بالمعوذتان وبالمعوذان في نور كل صلاة ما قال يا من أمرني أن كرنت أن سوري تو غداجي كو أكو أبايا كو صلى وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر بينما أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب في تلك النقبات إذ قال لي yace wata rana ina jan manzon Allah kenan yana sama ina jan raƙuminsa sai manzon Allah yace min ya hukuma alatar alatar ka ba za ka haura kuma ba qala yace fa ashfaqatu an takuna masiya sai na ji tsoro kada ya zamo in ban hau ba na saba wa Allah qala fa nazala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya sauka wa rakitu hunayatan kuma rakiwa sai na dan hau kada dai a ce ban hau ba ina hawa sai na sauko sai na ce manzon Allah ya hau ثم قال يا عقب قالت يا عقب kenan akan tarhimi ya عقب wato nan tarhimi ana iya yin wannan a cikin abin nan yanzu kaman wato nazif dan ce ya ne nazif kenan dan ce ya ne na yanke wasu abubuwa cikin sunan dan in nuna masa ina kaunarsa ko ina son sa ina fatan gane wato kaman alaji ya umar gado nace gado ina fata tarhimi kenan da larabci kun gane ko to irin waɗannan kalmomi ana yi wa mata in ana sha'awar su wato kana da matar ka sunan ta Aisha sai sai ka tsaya iya nan eh eh mana in za ka ce ba an a bar ruwa sai ka ce ai ko kuma a ce a kawo rakte ruwa kawo ina fata an gane ko ya halatta a larabci tarhim ake kiransa manzo Allah ce ya hukum ala uallimuka suratayn min khair suratayn shin bazan karanta da kai wasu hori guda biyu ba qara bihim nasu wanda mutane suke karanta kuntu nace bala a karanta mu ya manzo Allah sai ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas thumma uqimatus salatu ata qaida sallah fa taqaddama rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya wuce fa qara bihim ma karanta wadannan surorin thumma thumma marra bi fa qala kayfa ra'aita ya uqub uqub ya kadani eh yace ikra bihima kullama nimta wa kullama qum duk lokacin da zaka yi bacci ka karanta waɗannan surorin haka nan ka wasa ka karanta su sai na akwai kaji daga wajen wa za mu yi wasa daga yau sai yaya bayan sallah asuba sai yaya in za a kwanta da dare sai yaya sai Allah ya kare mu daga sharrin masharanta وروى النسائي عن ابي عبد الله بن عابس الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أدلك ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون وبأفضل ما يتعوذ به المتعوذون قال بلى يا رسول الله قال أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتان سورتان كيف ظن هنا مكة ما في في شن أبن دون من نعم أي نعم أي دشيبة ليش إيه أبان لا باري يا مزال الله شكرا تقول أعوذ برب الفلق ولا أعوذ برب الناس وأورد ابن كثير أحاديث كثيرة في معناها ابن كثير يكاو حديثي ما سيون غسيا كان wannan فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة حديثان da aka samu daga Uqba kun daya biyu uku duk daga gare su yace kamar hadisai ne mutawatirai wato saboda yawan hanyoyin da aka same su tafidul qata inda kathirun min almuhaddiqin a gurin malaman hadisi waɗanda suke da ilimin hadisin na tabbas wato kenan wanda karanta waɗannan surorin yana da kyau ƙwarai gurin mutanen kirki وفي حديث السدن ابن عجلان هو سدي ابن عجلان ألا أعلمك ثلاث صور ثم ذن كرنت دك وسروري بداؤكما لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن وأتوكد إلى سباء أتكن وأتو التوراة haka a cikin injila haka a cikin zabura haka a cikin furqan qur'ani kenan ba saukar da irin su ba sai su sune qul a'udhu qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas وروى البخاري واهل السنن في الاستشفاء بهذه الصور الثلاثه neman waraka da waɗannan surori guda uku ana nema an Aisha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi kullu lailin jama'a kafai yayin da manzo Allah ya kwanta sai ya hada tafukan su guda biyu sun ma nafasa bihi ma qara fihi ma sai ya karanta qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas in ya karanta uku uku sai ya toba sai ya shafe jikin sa ko ina duk bala'in za a cikin dare Allah zai kare ka ina fata an gane ko yamsahu bihi ma masata min jasari duk inda ya samu a jikin sa sai ya shafa yabda'u bihi ma ala rasi wa wajhi ya fara da kansa da fuskarsa wa ma qabala min jasadihi da din da zai iya taba jikinsa ya fara zalika salasa marat to uku manzon Allah yake saboda haka wannan surori manyan surori ne wa darsan da suke karantawa manyan darussa ne bari mu ji malam yace bismillahir rahmanir rahim suratu al-falaq makkiya aw madaniya خمس آيات وهي شرح لما يستعاذ منه بالله sharhi ne na abin da ake neman tsari kamar yadda aka ji daga wajen ubangiji min sharri allazi fil alam daga sharrin abin da yake cikin talakai wa min ahwali makhluqat daga sharrin halayen abubuwan halitta fi fadliha ahadith kathira shahira cikin falalarsu akwai hadisai masu yawa tararru mun karanta wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u al-ma'udatayn thalatha maratin sabaha sabaha masa'a safa da yamma maza Allah na karantawa Allah ya ce ba da bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الفلق ina neman tsari da ubangijin safiya ko ubangijin mi eh tsagowa ko mi ko hudowa ko mi ko turowa ko mi subhanahu tunda har mun kawo misalai kamar yadda malam ya kawo ina fatan an gane ko wato harfu ta da daga cikin mahaifa ma falak ne yau a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsari da ubangijin da yake hudo da asuba daga cikin dare ya fitar da da daga cikin mahaifa ya fitar da tsoro daga cikin ƙasa ya fitar da ruwa daga cikin duwatsu sai bayan wannan ce min sharri ma khalaqa daga sharrin duk abin da ya halatta min haywanin mukallaf wa ghairu mukallaf da dabbar da yake an dora mata addini ko da ba dora mata ba kamar mutum da aljani dabbobi ne an dora masa addini jaki da doki da sauran kura da karkeci da damusa da yiwa ba dora musu ba wa jamadin kasami wa gar zalika da daskararren abu wato kaman abin nan kaman dafi ko kasa ko kuma abin da ba shi da rai dukan su gaba daya ne mutsari da su kowanne ana iya samu sharrin da gare shi wa min sharri ghasiqin idza waqab daga sharrin dare yayin da ya dafi ya rufe da daransa ai allal idza azlama aw al-qamar idza gaba ko da wata yayin da ya fake fa yani al-layl تخرج السباع من من احكامها كو ومن من من احكامها اجانها كو واتو ابن نام دادي suna fita daga cikin wato dazuzzukan su wa minana gaba wal hawam min amatinha da da dabbobi ko kwari irin su kunama da mutubai da guraren da su wa yuqu wa yuqawi ahlus sharri ko wa yaqawa ahlus sharri alal alal alal utuwi wal fasadi ko al utuwi wato ma'abota barna ko mafiya sharri ma'abota sharri za su samu iko da ƙarfi alal usuwi wato hanzari da saban Allah wala fasari da barna wa kana ahlur rayb wa shururi yatahayyanuna wajabat al-qamar wato ma'abota sharri suka yi kokari su dakon fadawar wata wa qila al-ghasiqi kullu hajimun yadurru ka'inan man kana kuma ce ghasiq duk wani abin da yake cutarwa kowane iri ne mutum ne ko aljani dabbar gida ce ko ta daji ya zama gasu kenan min qaulihim gasaqatil farha idza sala sadiduha wato ciwo wato ta kai karshen baci ya narke idan ciwa na fitowa ta ko ina ina fata an gane sai kuma Allah ya ce mina ne malam Allah ya ce wa min sharrin nafasat daga sharrin masu tofi ai asawahir mata matsafa wato nafasar da suke yin tawbi lokada a cikin kulli allati tuqadu fil khayfi tanfuku biha bi shay'in taquluhu su tofa a cikin wani abu da suke faɗa mun ga da rikin babu yawo to hun kawai suke tuk tuk tuk da iska iska wara wannan sa'i kana bi hurara qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqada uqdatan wanda bi ya kulla wani kulli na tsafi summa nafasa biha faqad sahara yayi tsafi wa man sahara wanda ko yi tsafi faqad ashraka yayi shirka ومن تعلق بشيء وكل إليه wanda duk ya rataye wani abu ko ya rataye zuciyarsa akan wani abu to an jiga ya shiga wani abu wala yakrahu nafasu ba ki ayi addu'a ko tofi ba inda ruqya inda ba inda ruqiyya ba kamar yadda kuke faɗa dan ku ne kuke cewa ba shi da lafiya ko ba a zuwa mata ruqiyya har na ji wani wani ta sai a ji a yi wa mutum ruqiyya ba ruqiyya ake cewa ba Allah ga ta wannan ya ake cewa ruqiyya hawa walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u ruqiyyi shine hawa sama hawa irin na hayaki hayaki yana taka matakala haka yake wasu ko to shine ruqiyyi amma ruqya ta addu'a raqa yarqi ruqya raqa yayi addu'a yarqi ruqyatan addu'a ina ba ta an gane eh abin nan haka nan ayi abin nan ana karanta ayi to bi qala muhammad ibn al-ash'ab zahaba bi abi ila aisha babana ya tafi da ni zuwa aisha radiyallahu anha wa fi ainai su'in haka ne ko qara'atni wa nafasat wato a cikin idanu akwai a cikin idanu akwai dan wani abu da yake damuna wato ba wata da tawa da ko to wato sai sai karatu ta tofa a cikin idanun nawa wato kenan anan ana iya yin addu'a a tofa an gane ko sai Allah ya ce menene wa min sharri hasidin Allah ya ce wa min sharri hasidin da sharrin mahasadi idza hasada yayi da hasada ai abu har hasadahu wa amila bi muqtabahu ya bayyana hasada da kuma ya aiki da abin da yake nuna hasada din wa zakara salasa shamil laha lima ko lima khalaqa ba'dahu li shiddati sharriha an faɗi waɗannan abubuwa guda uku saboda abin da yake ba su na tsananin sharri wato akwai sharri a cikin hasada wato mai hasada yayin da zai yi abin bai san ma yayi ba lokacin da hasada ta ɗauke shi wallahi inda akwai wuta sai ya faɗa sai dai ya faɗa ya ji zafin ina fatan ka gane shi sa mai hasada sai ya faɗi magana daga baya kowa zai fita wani bai kyauta amma shi a lokacin da yake faɗa baya jin damuwa sai in ya faɗa daga baya ya koma yana dama a cikin faɗi ina fatan ka gane ku saboda haka ake neman sharrin hasada wato malamai suna cewa wai kowa yana da hasada sai wanda Allah ya koyi tasa to da ni da kai ba za mu yi addu'a Allah ya koyi mana ba ai shi ma Allah da yake sharrin hasada yake wani lokaci idan hasada in ya bayyana in bai bayyana ba ba san yana da ita ba ina fata an gane ko saboda haka ku koyi kar ka yadda a wannan gurin wato hasada ta fi karfi a yi magana tsakanin wato masu sana'a iri ɗaya dan kasuwa da dan kasuwa dan siyasa da dan siyasa saurayi da saurayi a gurin eh mana akwai hasada a nan gurin haka nan mata abokiyar zama da abokiyar zama a gurin mazansu ina fata an gane kuma ba wanda zai kira ban wani ba wanda zai samu abinda Allah bai bashi ba malaika jibril in ji annabi yace inna ruhal qudusi nafasa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha wato malaika jibril ya zo mun rada a kunne na rai ba za ta mutu ba sai ta samu arzikin da Allah ya bata a duniya wallahi ko da dai kwayar zara ba za a rage maka ba sai ka samu ko ba za ta mutu ba sai ranar da Allah ya ga dama sai annabi ta fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ajibilu fi talabi ku kyautata wajen nema yayin da ya zama kana zargin wani ko kana zagin wani ina mamakin yan siyasar Najeriya shi da sai haukan eh haukan yan drug wani ƙarya ce da shi wani mashin amana ne mu umma hau abin nan gadan gwamnati za mu za mu muku kwalta ta fura da da nono in za mu ku fanfan fanfan fura da nono kana cikin gidanka ma ka ja fura da nono an san abin da dan arewa yake so fura da nono yana fata an gane ko mutanen ku da kuma a ce fetur din na kofar gidan ku za ku dinga maza ka sa mashin din da kai wanda dai abin nan ne su ana kuma cuta ne sun zace mu kudi wallahi da ƙarya ce kuma abin da ba zai yi ba abin da ba gaskiya ba shi yake faɗa kuma kar ka ɗauka wannan magana da kake faɗa mala'iku ba sa rubutawa duk abin da ka faɗa gabaki ɗaya mala'ikun Allah suna rubuta ma yalhizu min qawlin illa ladayhi ma yalfidu min qawlin ba zai faɗi wata magana ba illa ladayhi raqibun atid sai akwai raqibu da atid nan tare da shi suna rubutawa abin da ya faɗa na shari ko na alheri suna rubutawa ina fata an gani karka yadda kar in yadda dan kin wani in zama kullum baki na ba zai faɗa alheri a gare shi ba yayin da alheri ya girma sai alheri ka bada alherin sa yayin da sharrin sai ya fito kamar sharrin ina fata an fahimci wannan ko Allah ya mana dace malam yace muna neman tsari muna neman tsari da kariya daga ubangiji da yake fitar da asuba daga cikin duhu wanda yake fitar da dare daga cikin muni wanda yake fitar da boyayyen abu daga cikin wato inda yake buyan da sharrin dabbobin gida da na daji da sharrin kwarin gida da na daji da sharrin abin da yake sama da sharrin abin da yake ƙasa muna neman tsari daga dukkan wani abin halitta a gurin mai iko wanda shine mai kowa da komai mai iko akan kowa da komai kamar yadda Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi yace hadisin kyakkyawan hadisi ne da Imam Al-Baihaqi daga Abu Sa'id al-Khudri qal yace manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ya tawawwadu min ainil janni yana neman tsari daga kandon bakan aljannu za ku ji mamaki ba kandun baka ashe aljannu ma suna da kandun baka in aljanni ya zanka yana sha'awa kawai ko bai ne cutar da kai sai ni shine ma'anar kandun baka aljanni kai ciwon ya kama ka manzo Allah yana neman tsari daga wannan to da ni da kai ina ina ina muka ga ta zama mu nema ba sai mu nemi tsari daga kandun bakan aljanni wa min ainil insan daga kandun baka irin na dan adam falamma nazala suratul ma'udatayn yayin da waɗannan surori guda biyu suka zauko akaba bi ma manzo Allah ya dinga karanta su wa taraka ma su azalika ya bar wanda abin da ba wannan ba surori ne manyan gaske yana ba ta an gane wa akhraja malik ilmu da na aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsi al-ma'udatayn yayin da wani ciwo ya shawo manzo Allah ko kai kai manzo Allah ya ji sai ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ko wani guri ne ba gane a jikinka ba kai yake maka ciwo yake maka zabi yake maka ba gane ba ya canza yanayi karanta ne da kula a'udhu to hamar ta samu maganin sa in Allah ya so wa ba'da an amama al-isti'aza min jami'il makhluqat khassasa bi dhikr thalath asnab bayan ya nemi tsari daga bangarorin abokan halitta nau'i guda uku sai kuma yi tambihi da wasu abubuwan daga baya masu girman sharri shemin sharri za su ne za wa kaba daga sharrin dare yayin da ya duhu ai a'udhu bi sharri billahi min sharri al-layl idza aqbala li anna fil layl wa khaluqatun wa makhatib cikin dare akwai sharri akwai abuwa na hatsari wato dabbobin daji ko na gida da masu cizo na gida ko na daji da ahli shar da hiski da fasadi duka su gaba daya annahusu awan nasa'a annahusu awan nisa'i sahirat rayuka ko ko mata matsafa ya annahunna kunna yanfusuna dan mata matsafa sukan yi tofi wannan yana nuna tsafi a gurin mata ya yawa mata ne su a gurinsu wato ita in ta yi aure ma in ta zama su biyu ne a gurin miji idan ya zama Allah ya ɗora mijin wato wata larura ranar da yake aikin ta sai wani abu ya bata masa rai ya shigo hankalinsa a dugun bai san dalili ba ranar da ba aikin ta ba kuma sai Allah ya jarrabe shi sai samu wani abu na farin ciki ya shigo yana rola sai ta ce tsafi aka yi mata wallahi in zaka in zaka sauke Qur'ani daga bakara hannasi ko matar in hafiza qur'ani ce za ta ce ina ai an muke makaru ne suna fatan ka gane saboda sun musu yadda da Allah ba gaba daya wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun mafi yawan su ba sa yin imani da Allah sai sun yi shirka da Allah ba abin da aka yi miki Allah ne ya ga dama babu abin da zai faru a duniyar nan gaba daya wanda Allah bai hukunta shi ba inna Allah khalaqa maqadir al-umur qabla an yakhluqa ad-dunya bi 50000 sana Allah ya halitta abin da zai faru a duniya kafin ya halitta duniya da shekara dubu hamsin zaman ki da wannan mijin da damuwa da zaki samu a gurin wannan mijin da farin cikin da zaki samu in rashin lafiya zaki samu in soyayya zaki samu in sabanin sa zaki samu in ƴaƴa zaki samu in arziki zaki samu in kwanciyar hankali zaki samu in kiba zaki in ramiya zaki in dogon wuya zaki in siriri zaki in farin ciki zaki kafin a halittu duniya da shekara dubu hamsin an yi to ina ba sun tsafi a nan gurin amma tsafin yakan yi tasiri a gurin irin waɗannan matan daga ta fara wannan tunanin ko ba tsafin ba ne sai wani abu shiga zuciya ta zama ciwo ya zama tsafi ina fatan ka gane ko shikenan kuma kullum shi za ta ɗora tunawa Allah tsare ne yasa ba mu ba matan da suke wannan Allah shirye da su ayati wa qadil khuluqi wanda suke yin tofi a cikin zare su kulla shine ya sahar na bihayatun suke tsafi da su wannan su annabaku biriqin annafasu shine tofa da kan yawo wa kila annafasu qad kunta tofa ko ba ba yawo qala abu da innahunna banatu labid ibn al-asam ya'yan wannan babban matsafin ne da yawa manzon Allah tsafi al-yahudi allati saharna nabi sallallahu alaihi wasallam suka manzon Allah tsafi yasa Allah ya ce ne mu tsare su sai Allah ya ce wa min sharri babban kenan Allah ce daga sharrin mahasadi yayin da ya bayyana hasadarsa wa a'udhu billahi min sharri hasad idza hasada huwa alladhi yatamanna zawal an-ni'mati allati an'ama Allah biha 'ala al-mahsud wanda yake fatan wata ni'ima ta goce ko ta kauce wanda Allah ya wa bawansa ni'imar ta bushe ta bashi ko shi ya samu ko wani nasa da yake so ya samu in kana neman mahasali ya ɗora gaba da kai ba gaira ba dalili to akan wannan ne to ka nemi tsari da shi in kana neman tsari da shi sai Allah ya maka maganin sa ina fata an gane ko wannan sura ta karantar da mu fiqhu na rayuwa da hukunce hukunce fiqhun farko ta karantar da mu ala ta'limin nasi kafiyatul istiaza min kulli sharri fi dunya wal akhirah ta nuna mana da za a nemi tsari daga kowane irin sharrin duniyar lahira ومن شر الإنس والجن والشياطين وشر الصباح شر الجني da mutum da shaidanu da namun daji da na gida da dabbobin gidaje masu cizo masu cutarwa wa sharrin nas ko wa sharrin nar da sharrin wuta wa sharrin dunubi sharri na zunubi wal hawa da san zuciya sharrin amal da sharri nayi wa gar zalika min sharri makhluqat da wasu daban sauran abubuwa na halitta wannan sura ta karantar da mu hukunci ko fiqhu na rayuwa na biyu a cikin wannan surar la mani a yamna min nuzul sura yasta'iza biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu dalilin da zai hana wannan sura ta sauko a saukarwa manzon Allah ita manzon Allah ne mutsare ka wannan raddi ne ga mu'tazilawa da suke ganin cewa tsafi bai kama manzon Allah ko bai kama kowa ma wal hadithu sahihun hadisin ingantacce ne wala tanafa ma an-nasul qur'ani ko bai zamowa babu shi ko kuma ya koru saboda nasi na alqur'ani wa qatasara كإذ السهر بالنبي على مجرد كونه قد صار في بعض أمور الدنيا wato tsafin da aka wa manzo Allah ya takaita ta misalan aura na duniya bi halu suda'in khabib dan ciwon kai da ba nauyi ba ko ma na takhayyul fil hadith irin dan tunani ne ga kaman ya je wajen matarsa alalin bai je ba wa qad ya hadith takhayyulan fil yaqadati kal manam sai ya yi dinga wani tunani ga shi na barci sai ga kaman yana barci manzo Allah duk wannan ya faru da shi lokacin da aka yi masa wannan tsafin wala min sarfi malakatihi al aqliyya ala al itlaq amma tsananin hankali irin na manzon Allah da abinda Allah ya koshi na shari'a da abinda Allah ya koshi na alkurani wane tsafi wane matsafi ya wuce nan Allah ya kare kayansa la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun ina ce min hamid wato karna ba ta zuwa masa farko ko karshe dan saukake ne daga ubangiji abin godewa kuma wato gwani كما لم يؤثر فيما يتعلق بالوحي والرسالة لأن الله أسمه من أي سوء من أي سوء الله كاره أي شيء ده وحي ده رسالة ده أتوى من ذلك ده الله كاره كالسا ده الله والله يعصمك من الناس الله ذي كاره كاره مثالي فكه نقف أكركشم وأن آيوي خصص الله تعالى في إرشادنا وتعليمنا الاستئاذة من أسلاف ثلاثة Allah ya keɓe mu ya shiryar da mu ya koya mana yadda zamu nemi tsari daga abubuwa guda uku awalan al-layli idza azlama zalamu ko idza azuma zalamu dare yayin duhun sai ya girma li anna fil layli kama zakara rabi takhruj as-subah min ajaniha wato kamar yadda malai fasara cikin ran azhan wato namun daji suka fito daga guraren wal hawa min makaniha nasul bi nasul abinda malai fada cikin ran azhan wato miyagun abubuwa masu cizo masu sara suna fitowa daga inda suke wa ya hazi musariq wal makabir barawo da yan fashi da makami da masu kisan mutane ba gaira ba dalili cikin dare suke fada wa ya qawl ariqu gobara ta kan fara wa ya qillu fi al-gaw a samu karancin agaji cikin dare wa yanbu isu ahli shar al fasadi masu barna su taso wajen sarri wato su fada ko ina dan neman shari'a yayin da dare duhu yasa Allah ya ce alim tsari wannan duk fiqhu ne asahir lati yanfusuna haka nan mata matsafa da suke tsabi masu ganin tsafin wani abu ne bangare na uku a cikin wannan layi na uku wato mahasadi yayin da ya bayyana hasadarsa dan neman wata wato biyan bukata tasa ko kuma wani cin buri nasa dan mewa na zai yi walwala dan mewa na zai yi kyalkyali dan mewa na zai yi haske dan mewa na zai kai matsayi kaza gashi kuma Allah ya riga ya hukunta wannan abin da yake tunani ko yake sa a zuciyarsa zai kusa da abin da Allah ya yi to me yasa zai wahala kansa abin da ya fi dace a yi sai ya koma ga Allah ya roki Allah shi ma ba shi ko ya ba wanda yake so kai wannan shine kullum abin da zai fitar da kai amma yayin da ka fara jin baki ciki sai dai kash mu kuma yan adam muna da muna da rashin hakuri yayin da kaga wani yana jin zafin ka sai mu wani suka ji zafin sa inna lillahi wa inna ilaihi maimakon ka koma ka ji zaki ka ji dadi kai ta addu'a ya kare ka ai yayin da mai jin zafin ka ya ji zafin ka kai ma ka ji zafin sa kun yaya kan kan kan farawo ko ma hukaci ya zo ya ce maka kai mutumin banza ne sai ka yi tsirara ya kama kai gaure ka da mari sai kai tsirara kuma kai maka gaure shi da mari ina bambanci kan kan kan ina ba ta gane ko Allah tsare Allah kare mu hasada sharri ce a gurin mu'mini Allah kare mu almu'minu ya zabiqu wal munafiqu ya hasudu wato ma hasadi munafiki ne ko yana so ko baya so mu'mini yakan yi jibda jibda shine sha'awa ina ma Allah ya bani hali irin nawa ne ni ma in aiki irin nawa ne jibda ake nema Allah ya bai wani matsayi wato na dukiya yana sadaka ko Allah ya bashi mulki yana adalci ko Allah ya bashi karatu yana karantar da karatu tsakaninsa da Allah kai ma kai buri ina Allah ya baka wannan kai ma kai irin wannan aiki wannan jibda ake kiransa ba hasada ba ba ka kulla shari ko ka dinga jin zafi ba ka dinga neman mafaka da sai ka samu shari ka kulla masa shine mala yace al mu'minu yazbiqu wal munafiqu yasulu wa fi sahihayn la hasada illa fi sunayn babu hasada sai a ɗayan biyu wato in ba a manta ba rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati wa rajulun atahu Allahu ilman ko yaqumu bi ko yaqumu alayhi ana al-layl wa ana an-nahar da mutum da Allah ba shi zuciya da wanda Allah ba shi ilimi za ka yi hasada hasadar shi ne gimta sai anan ba hasada irin ta zawa da nema ba dan uwana waɗannan wato abubuwa malamai suka ce sharrin masharraci sharrin mai hasada da kandon baka da baki da maye da masharrata da masu kama da irin mayu da matsafan za da da na yanzu dukkan su gaba daya ba za su yi tasiri ba sai da izinin Allah kamar da yake ma hum yadarrina bihi min adin illa bi idnillah ba za su cutar da kowa ba sai da izinin Allah wato fa'ida ta hudu ta buƙewar rayuwa a jaza aka sarar ulama al-istiaza bil ruqa wato za a yi istiaza da neman tsari da addu'o'i li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'ahu jibril alaihi salatu wassalam ko ishtaka fa qara'ahu jibril alaihi salam wa qala bismillahi arqika manzo Allah lokacin da wannan abin ya shafe shi wato ya dan koka sai ga mala'ika jibril ya zo ya same shi sai karanta masa bismillahi arqika da sunan Allah nake maka tofi min kulli sharrin yu'dika daga kowane sharrin da zai cutar da kai wallahi yusika Allah ya warkar da kai kamata ka dama ka ala abdullah ibn abbas kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira da amincin Allah ka tabbata gare shi yu'allimuna al-awja'a kullaha wal huma hada du'a wato idan ciwo ya sami ci of zazzabi ne ko malaria ko wani abu irin wannan addu'a manzo Allah yake so bismillah arqika wallahi shika min kulli da'in wajika wa min kulli nafsin awan hasidin Allah shika bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi al'azim min sharri kulli irqin nar wa min kulli sharri harrin nar wato irin addu'a wannan duk manzo Allah yana karantar da sabansa yana neman tsari da ubangiji mai girma daga sharrin dukkan wani gumi wato mai cutarwa daga kowane irin sharri mai zafi kamar zafin wuta man dakhala ala maridin lam yahdurhu ajalu wanda bai je da mara lafiya ajalin sa bai ba fa qala yace as'alu Allah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyaka sab'a maratin shufi as'alu Allah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyaka kalma uku as'alu Allah rabb al-arsh an wannan kalma karanta so bakwai Allah zai ba wannan wannan mara lafiya lafiya yayin da karanta falala da daraja na waɗannan surori suna da yawan gaske wani hadisi annabi ce wanda ya shiga wajen mara lafiya sai Allahumma rabbun nasi azhibul basa ishfi anta shafi shifa la yugadiru saqama wala shifa illa shifa Allah zai ba shi lafiya da sauran addu'o'i da suka zo daga bakin manzon Allah wannan sura ta kare kuma da surar da ke gaba kuma ita ce surar ƙarshe ila jawabin da karantarwar da darasan da ke cikinta ba su kai na wannan ba saboda yi saboda duk abin da muka kunsa muka tsakuro muka dan tattaho a cikin watan surar a wannan mashi ne saboda haka bari mu dan taba wannan surar ko da a gurguje mu gani bismillah malam muje na'am Allahu akbar na'am bismillahir rahmanir rahim
na'am qul a'udhu bi rabbin nas na'am malikin nas Hmm.
ilahin nas To, bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai. A suratul nasi makiya aw madaniya amma ka ta zauka ko madaniya ce ce sittu ayatun ayoyi shida ce wa hiya misal suwa allati qablaha kamar da surar tauce kafin ita wal farqu baina ma annal ula istiaza tabarkon neman tsari ne min shururu mudarri daga sharrin mai cutarwa fil abdani a jiki wa hadi min shururil mudarrati fil arwahi wannan kuwa tana neman tsari ne da abin da zai cutar da kai a jikin rai wancan gangan jiki wannan kuma rai ina fata an gane ولذلك كانت الاستعاذة هي بأسماء الله المتعددة da sunan Allah masu yawa al-mudafa ila an-nas wanda aka jingina zuwa ga mutane min sharri shaytan daga sharrin shaytan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce qul ka ce a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari da ubangijin mutane rabbun nas huwa man man lahu mulkur rizqi shine wanda yake da iko na mallaka wa jalabul khairati ya jawo alherai fa rabbun nas huwa khaliquhum wa malikuhum shine mahallicin su mamallakin su khusu bi zikri tashrifan an ce rabbin nas uban mutane dan girmamawa ko mutane an girma ku ubangijin nasu ne wa munasabata lil istiaza min sharri alwaswasi fi suduri ya kuma dace da a nemi tsari da abin da yake yin wasiwasi a cikin kirjin mutane malikin nas sarkin mutane malikin nas sarkin mutane in ka ce malikin nas ba wannan ayar ba duk malaman duniya gaba ɗaya suke karantawa malikin nas sarkin mutane ina fata an gane ko a fatiha ne aka samu bambanci wanda malam shafi ya ce wa maliki yawmiddin rawihi nasirun wa inda siratun siratal umbula ina fata an gane ko wa maliki yawmiddin rawihi nasirun da hamza sai malam asu sun ga ta maliki yawmiddin a cikin fatihar ma sauran malamai guda biyar malikin nasu ke cewa sarkin mutane ina fatan ka gane to bari muku tambaya da sarki da mamallaki wa ne ya honi sun ce mamallaki ya fi duka kai mamallaki ya fi ko mamallaki ya fi kai ma kai ma mamallaki kai ma mamallaki kai ma mamallaki kai ma kai ma kai ma duka ku sarki ya fi sarki ya fi sarki ya fi sarki ya fi sarki mai cikakken iko ya fi alhaji ya'u ya mallaki jos alhaji zafan zamun kai shine da toro da tunde da sauran Allah ramma mala abdulkarim shine mai samu naka mamallakinta zuwa so abin nan kafanta duk mallakar sa ne gidan kare kuma daga nan abin da ya nauka har buno idan naka ne to sai aka samu kuma abin nan sarki wanda shi kuma sarkin kowa da kowa ne duk suna karkashin wa kenan malikin nan sarkin mutane yana watan ka gane ko malikin nas malikin nas sarkin mutane yana fata an gane bayan sarautar da yake wa mutane kuma da sauran abinda ba mutane ba waye shi kuma abin bautar mutane abin bautar kowa da kowa kuma abin bautar mutane nan ko mutane an ce ma abin bautar ku ne dan girmama ku da daraja ku ba ku kadai ba abin bautar kowa ne yana fatan ka gane ko الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا وهو وثم الذين كفروا وهو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا وهو الله وفي الأرض وهو الذي في السماء وفي الأرض شيء كان أبو بوتر قوة قواني هنا فاتن قوانيكم إلهي الناس abin bautar mutane girmama shi aka ce ku ku kare mutane amma abin bautar kowa da kowa ne adahu bayanin wa azhar al mudaf ilayhi fihi ma ziyarat al bayan an bayyana mudaf ilayhi ne nafi mutane dan girmamawa li'annahu qad yuqalu li ghayrihi rabbun nas ana iya ga wa ubangijin mutane ka qawli ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah sun liki manya-manyan malaman su yahudawa wa rubanahum da kuma manya-manyan fastocin su kiristoci arbaba min dole ubangiji ne ko kuma alloli ne wanda ba Allah ba wa qad yuqal lahu ayda malikin nas ana kiran sa sarkin mutane wa amma ilahin nas fa khasul lahu ma abun bautar mutane to ke kwantacce ne gare shi la shi kata lahu ba shi da wani abokin tarayya fa ja'ala ghayatan lil bayan wa bi zalika tarakki min al adna ila al a'la a cikin wannan ana fara daga ƙasa ƙasa zuwa sama sama ونبه بالصفات الثلاثة على مراتبها يفعل أكبر وأن نصفه بداء قاري بس قاري معرفته فإنه يستدل بنعمة على ربه ثم يترقى إلى أن يتحقق احتياج الكل إليه ياي بياني دن متن يغاني ni'imomin da Allah ya zuba a gare shi ko ni'imomin da yake ubangi ga ubangijinsa ya ya dauki izina daga gare su ya hankaltu daga gare su ya koma ya samu bukatuwa da zai koma ka tokam ɗinsa zuwa ga Allah فيعلم أنه الملك يسان شيئا شيني فرشي ثم يتدل به على أنه المستحق للعبادة يسان شيني وانده تنتجتا بوتا مسا سيكما الله يسين من شر daga sharrin wasiwasi wato alkhannas mai koyaye a shaytan sumiya bil hadathi an kira shi wasiwasi din amma shaytan ake ne li kasratu malabatihi lahu saboda yana tuɗanya da mutum ko da wani lokaci alkhannas mai koya li'annahu yakhnusu wa yata'akhkharu an al-qalbi yakan koya ya bar zuciya كلما ذكر الله دل وقت اللي باه يا أم الله فذكر الله داو أبنكم إيه فذكر الله دو... فذكر الله دواء الوسوسة هو دواء الوسواس دواء الوسوسة أما تن الله شيني ما دني وسوانا القرآن دي كانونا ونقول يكن أن هاتي واتو يكن زمور ما دنيني نوسواسي لم يزل تعالى داء ولم ينزل تعالى داء إلا أنزل له دواء Allah bai saukar da wani ciwo ba ya saukar masa da magani gaira ham wal maut wato ko agora sam wa huwa al maut banda mutuwa mutuwa sai kadai ba ta da magani shine wane ne wannan da ake neman tsari da shi Allah ya ce allazi wasuwasu wannan da yake sanya wasiwasi fi sudurin nafsi lijin mutane ai qulubuhum a cikin zakatansu idza zala idza gafalu ko eh an an zikir la in sadau kana barin ambatan Allah yayin da kake tare da Allah zuciyarka ba ta zuwa zuwa ga wasu wasu kullum kana da Allah shi yasa manzon Allah yake in bawa yana so ya zama na kwarai lam yazal lisanuhu raqaban bi zikrillah kada bakinka ko harshen ka ya bushe da ambatan Allah karatun Qur'ani subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar hasbunallahu wa ni'mal wakeel لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جرباك gani wallahi in dai kana yin wannan sai mutun ya dauko azai yanka maka sai ta koma kansa Allah ne zai kare ka daga gare shi ina fatan ga kariya ce daga Allah sannan ranar lahira kuma nuna maka hanyar ka zuwa gidan aljanna sai Allah ya ce minal ka nemi tsari daga aljanni da aljannu da mutane ai bayanin shaytani lil waswasa annahu jinni wato shi aljani ne wa insi ko kuma ana samun wato mai sanya waswasin cikin mutane da aljannu fa kullu man arafa al haqqa wa aba an ya'mala bihi fa innahu shaytan duk wanda ya san gaskiya ya kiyaye da ita to wannan shaytan ne ka qaulihi ta'ala kamar da Allah ce shayatin al insi wal jinni ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qulub gurura aljannun mutane da aljannun shaydanu sashi da sashi suna yi wa juna wahayi don su batar da mutane wannan su waƙafin ala waswas walai tiradul awwal bi anna nasa la yuwaswisu fi sudurihim an-nas wato dan mutane ba sa sanya wasu wasu a cikin firgin mutane sai dai ya sanya maka abin da zaka yi kokonto inna ma yuwaswisu fi sudurihim al-jinn wanda yake sanya wasu wasu a kirjin mutane shine aljani wa wajiba bi anna nasa yuwaswisu hada mutanen ma na yi bi ma'ana yaliqu bihim fi zahir da abin da ya dace da su wa wasfuhum ila al-qalbi وتشبث فيه بالطريق المؤدي الى ذلك za su yi maka abin da zai kai ka zuwa ga hannun din sai ka shiga layin masu yin waswasin lokaci ya tafi mun so mu ware lokaci don tambayoyi abin da ya rage fara karatun mu zumunci uku kacal ina fata an gane ko tsayawa za mu yi amma da duk da haka inda sarari za mu dan karanta tambaya ɗaya ko biyu wato ita wannan surar a gurguje muka bi ta darussan da yake cikinta ba wai na darasan da yake cikin tabawa mun karkare su bane amma mun dan buge su a gurguje dan mun zo karshen sura tun dan Allah kai mu da rai kila nan da shekara biyar ko shida ko bakwai kuma sai mu sake dawowa sai mu sake yi mu dauraya mu sake bi kasayin Allah sa mana da rai an kuma mun tafi to shikenan aji mu a kasa in akwai kasa din wallahu ta'ala amin na zo jazakumullahu